له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah ya ce wa lahu man fis samawati wal ardi na Allah ne duk wanda suke cikin samai da ƙasai milkan ta fuskan mallaka kowa ya san cewa duk abin da yake cikin sama da ƙasai mallakan Allah ne falaysa lahu fihi ma ibnun Allah ba shi da da a ciki aw sharikun ko abokin tarayya wa man indahu wanda suke a wajen Allah kuma su ne mala'iku al-muqarrabu na ababen kusatawa malai ce mubtada wannan mubtada ne khabaruhu khabar ɗinsa shine la yastakbiruna wanda suke wajen Allah makusatansa mala'iku ba sa girman kai an ibadatihi daga yi masa bauta wala yastahsiruna kuma ainihin ba sa gajiyawa shine la ya'yun ba sa gajiyawa ya zama sun yanke wala yata'abuna fiya kuma ainihin ya zama sun wahala sun daina ba sa ainihin kasancewa a haka ya zo a wani asar lokacin da aka faɗi wannan ina jin wani ke tambayan ko ibn abbas ne ɗaya daga cikin sahabbai to ya za a ce mala'iku ba sa gajiyawa alhali wato akwai wasu abubuwa na rayuwar da za a ga cewa ya kamata ainihin a tsaya a yi su ba sa gajiyawa musamman wannan aya da Allah ce yusabbihu na laila wan nahara suna tsarkake Allah dare da rana la yafturuna ba sa yankewa anhu daga wannan tasbihi fa huwa minhum kan nafasi shi wannan kamar numfashi ne minna a wajen mu la yushghiluna anhu shagil wani mai shagaltawa ba zai shagaltar da mu ba to sai shi sahabin ya bada wannan amsar yace yanzu numfashi a wajenka ka akwai lokacin da zaka je hana ka wani aiki yadda kasancewa numfashi baka kida shi daga cikin aiki wani wanda zai baka wahala to haka nan tasbihi da ainihin bin Allah da zikirin Allah yake a wajen mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara suna tsarkake Allah dare da rana la yafturuna ba sa yankewa wannan ya nuna cewa mala'iku ba sa ci ba sa sha ya inganta a wani hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa sama ta nisa kuma ya dace ta nisa din babu inda wurin aje yatsu hudu suke a wata riwaya ɗani ɗaya face sai ka san mala'ika ko ya ruku ko ya sujuda ku duba sama faɗin sama duk saman nan gabaki ɗaya ba inda za ka sa yatsa hudu ko inda za ka yi ɗani ɗaya sai ka samu ko dai mala'ika ya kai goshi ko ainihin ya duka ashe kenan idan ɗan adam bai bauta ma Allah ba shi ya asara wanda suka yi tsantsan bauta kuma suna yi kuma tun da Allah ya su bauta suke sai alƙiyama Allah ta tsaya kuma ka sani su ba sa daga cikin wanda aka yi musu alƙawarin wuta ko aljanna in ba su saba ba a ce musu aljanna za su shiga in sun yi da'a wuta za a ƙona su idan sun kangare ba sa daga cikin wanda aka yi musu wannan mu da aljanu mu ne aka yi mawa bal wasu malamma suna cewa a'a dan adam ne kadai domin Allah cewa ya kawai la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in kawai shi aljani idan ya bi Allah ladansa shi kenan ya tafi ba yabo ba fallasa in ya kan gare a masa azaba wannan shi ne ra'ayin wasu malamai suka ce aljanna ma kwata-kwata ba a sashi aljanna wasu malamai suka ce ana sashi aljanna saboda Allah yana cewa lam yatmithunna insun qablahum wala jan to tunda aka wato ainihin ambaci wannan din kenan ashe aljani ma zai shiga aljanna almuhim mala'iku su ne bayin da ba a kwatanta su da gajiyawa da duk wani abin da ɗan adam zai yi ba sa bacci ba sa gajiya ba sa jin kishirwa ba sa duk wani abin da ɗan adam yake yi yanzu don allah ibadar mala'ika ta wata ɗaya kawai kana ji shekara ɗari nawa mutum zai yi bai yi ta ba a matsayin ɗan adam in ka kalli ibadar da za ka yi malamai da suka gwargwaje ibadodin da muke yi na wajibi musamman ɗauki sallah suka ce a cikin awa 24 dududu in ka ɗauki sallar farilla da wahala ta ɗauki awa ɗaya da rabi sallolin farilla ban da nafila iya abin da su ɗauka awa ɗaya da rabi sai dai in ka yi nafila sauran dun naka ne ka yi bacci ka je neman abinci ka je sada zumunci ka yi duk abin da kake so to su ko mala'iku ba sa da sakan ɗaya ba na bautar Allah ba to ashe ɗan adam ba zai gode mu wannan ni'ima ba da gaske a iya dan wannan dan abu kaɗan da aka ce masa je ya yi Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba sa wato ainihin a, yankewa yusabbihuna laila suna yin tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa yankewa kenan ibada ta zamo n- a kaman wato numfa ibada a wajensu ya zamo kaman numfashi a wajen musa Allah subhanahu wataala ya ce أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah subhanahu wata'ala ya sake masu tambaya ya ce amit takhadhu mai tafsiri ya ce bi ma'ana bal wato wannan amdin bi ma'ana bal lilin tiqal domin a ciratu daga wata magana zuwa wata magana wa hamzatul inkar da kuma alhamza ta musu kenan bal ittakhadhu alihatan su arna sun riki wa'ansu alloli ka'inatan min al-ardi wanda suke kasantattu a ban kasa ka hajarin kaman dutse wa zahabin da zinari wa fidda da kuma azurfa hum ai al-aliha kenan wato sun riƙi wa'yansu wato wa'yansu abin nan gumaka kenan a ban ƙasa wanda yake homiyun shirun kenan sun riƙi wa'yansu gumaka da suke bautata mawa wanda suke ban ƙasa wanda za su iya tashin mutane shi ne abin da ake tambayar a kai kenan akan haka am sai ta kasance akan mahallinta ma'ana ta zama isfamiya don shi ne abin da zai ba da ma'ana shi mai tafsiri anan ya ambace da ma'ana bal to amma dole a matsayin amdin shi ne a yi masu tambaya kenan amitta khadhu alihata min ardi shin ko sun riƙe wa'yansu ababuwan bauta a ban ƙasa su ne gumaka homiyun shiruna wanda daga cikin sifar su akwai tashin wanda ya mutu shine yuhyunal mauta wanda suke iya raya matattu wal jawabu la amsa shine a'a wala yakunu ilahan illa man yuhyil mauta ba wanda ya isa ya zamo Allah sai wanda zai iya tada mamaci to wanda bai iya amfanan ma kansa ya za a yi a ce ya zama Allah na taɓa hikaito mana wani daga cikin sahabbai sababin musuluntarsa shine lokacin da ya tafiya da gunkinsa na dabino shi ya mulmula shi ya kirba dabino ya gunkinsa duk inda ya aje kaya tafiya ta abin da tsaya huta ya dan bauta masa to da Allah ya taimake shi yayi tafiya yayi tafiya guzurinsa ya kare yunwa ta kama shi ya aje wannan Allah nasa ya yi masa magiyar duniya ya bashi abinci bai bashi abinci ba ya ji yunwa tana kokari ta kai shi sai ga to wai me amfanin Allahn da za a roƙa abinci ya hana kawai sai ya cinye kayansa ya cinye shi ya sha ruwa ya ji daram ya ce to ashe ma abin shiriri ta ce inda ya za a cinye Allah a zauna lafiya wannan wani irin Allah ne kaga abin ya zama shiriri ta kuma wannan yana nuna maka wato lalacewar basira ta wanda Allah subhanahu wataala bai masa gam da katar ba ai inda ya za ka tura abu da hannu kai ya kamata ya bauta tamawa don yanzu kai kai masa alfarma ka samar da shi to amma a ce kai za ka yi wannan wahala kuma kai za ka zo ka bauta masa wannan shiriri ta ce da ainihin bacewar basira saboda haka wannan yana nuna mana kenan akwai gajiyawa a wajen wa'anda duk za a kira a matsayin alloli wanda ba su iya amfana ma kansu komai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun ba su iya halit- halitta komai su mu halitta su akai to Allah sai ya ce lauka na fihima da a ƙaddara ya kasance a cikin sammai da ƙasai alihatun wa'yansu alloli illallah in ban da Allah ɗin shine ai gairahu da a ƙaddara a ce akwai wasu alloli ban da Allah a cikin sammai da ƙasai lafasadata to wallahi da sama da ƙasa sun lalace shine kharajata da sun fita an nizamihim al-mushahad daga tsarin su wanda ake gani al-mawjud eh, al-wujudi tamano domin samun wato ainihin rashin wato haduwar ra'ayi bainahum tsakanin su shine at-tamano rashin haduwar ra'ayi ala wufqil ada gurgurdan yanda ya dace da al'ada inda ta'addudil hakim yayin da mai mulki ya zamo biyu min at-tamano wato a samu rashin ba juna haɗin kai fil hukumi a cikin hukunci wa adamul ittifaqi alaihi da kuma rashin haduwa yanzu a ce an zo an yi wata jiha an yi mata gabna biyu kowanne da kwamishinoninsa da 'yan sandansa da sojojinsa da mobile ɗinsa a matsayinsa na chief security kuma jiha ɗaya don allah ya kake zato ai ba zai yiwu ba Allah ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki wani ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani abin bauta tare da Allah inda haka ta kasance idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah ya ja daga da kasansa a ce akwai Allah sama akwai Allah ƙasa Allah ƙasa ya ce kar a sake digo masa ruwa Allah sama ya ce kar bayan ka sake daga ido su kallo min sama me kake zato zai faru ai da wato gaba ɗaya da sama da ƙasa da sun rushe Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd kuma dole sai sashi ya dauka akan sashi a ce ɗaya ya ce ayi kaza ɗaya ce ba za a yi ba
to akwai wanda yake shokin ne
to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashe ya ɗaukaka akan sashe domin abin nan ɗayan uku ko dai a ce an samu masu mulki iri ɗaya a wuri ɗaya a ce matsayinsu iri ɗaya ne kuma su gudanar da abu ɗaya a ce sun samu haɗin kai duk abin da ɗayan yake so shi ɗayan yake so wannan ba yiwuwa ai dan ko ko dan wani nuna matsayinsa da yayi ɗaya kenan ko kuma a'a su yi baran-baran to idan ya zama sun yi baran-baran ɗin ya zama an yi ragas ma'ana ba wanda zai iya cin nasara akan ɗan uwansa to ba wanda ya inganta ya zama Allah kenan to idan kuma wani ya ci nasara akan ɗaya to wanda ya ci nasara shi ya kamata ya zama mai mulkin kenan shi sa Allah subhanahu wata'ala ke cewa kun lauka na ma'ahu alihatun kama ta ƙuluna da a ce Allah tare da shi akwai wasu allolin kamar yadda kuke faɗa a ce akwai wasu alloli a ƙasa idan labta gau ila zil arshi sabila to da sai sun nemi hanyar da za su je zuwa ga ubangijin al'arshi a kai masa farmaki sai a je a nuna masa yawa ai masa juye to ashe kenan abubuwa su gudana yadda ake so ba tare da ainihin warware juna ba ya nuna Allah guda ɗaya ne da sai lokacin damana ya yi sai ɗayan ya ce shi bai yadda damana ta kasance ba sai bayan wata shida ɗayan ya ce a sai ta kasance ko lokacin sanyi ya zo ɗaya ya ce shi zafi yake so a yi ashe kenan komai ya zo a yadda aka saba aka saba ba a samu saɓani ba wannan ya nuna Allah shi ɗaya ne Allah da kansa sai ya jinjina ma kansa ya ce fa subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah shine tanzihun tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi shine khaliqul arshi mahalicin al'arshi allazi huwa a'zamu makhluqati wanda al'arshin nan shine mafi girman abubuwan halittar Allah tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna daga barin abin da suke sifanta Allah da shi mina shariki na daga abokin tarayya lahu gare shi wa gairihi da waninsa daga cikin sifar Allah wacce take gagara ba dau la yus'alu amma ya fa'al ba a tambayarsa dangane da abin da ya aikata in kun mutum yana ji ya jaraba daga yau Allah ya zo ya ɗauke babansa da babansa in ya ga dama lokaci ɗaya kuma dole sai dai ka ce alhamdulillah baka isa ka ce kai kana da ja ba in mutum yana da ja ba sai ya gwada ba ai inda jan zai yi tun da an ja to shi yasa ake cewa alhamdulillah ala kulli hal godiya ga Allah ta zama dole Allah ya zo ya kwace maka abin da ka fi so kuma wallahi dole ka gode masa kun baka isa ka ce kai yanzu kana da ja ka ɗauka ƙara to sai baka kotun da zaka kai a saurara la yus'alu amma yaf'al ba a iya tambayar Allah dangane da abin da ya aikata wahum yus'aluna su ko kowa sai an tambaye shi shi yasa ma yayi rantsuwa da kansa ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun yace ina rantsuwa da ubangijinka ya annabi Muhammad sai mun tambaye su gabaki ɗayan su abinda so kasance suna ainihin aikatawa ya zo a hadithi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa babu wani aban ƙasa face sai Allah ya tambaye shi shi da shi ba tafinta tsakani kowanne ainihin sai an yi masa wannan me kai a rayuwarka ko me yasa kai kaza da kaza Allah dai in ya tambaye ka ba za ka iya layace masa ba in ya zamo manzon Allah sallam kwarjininsa ya kai ko ka ƙudundun wani abu ba za ka iya aiwatarwa ba ina ga Allah mahalicci Ka'ab ibn Malik lokacin da bai je yakin Tabuka ba ku duba shi da kansa yake cewa sai da na shiryo dabaru cewa in mazan Allah ya zo in shirya masa 'yan dabaru na abin da ya sa ban je yaƙi ba ya ce wallahi muna ido da ido sai na duk gaba ɗaya sun kwance na ga sai gaskiya kaɗai za ta fitar da ni to ina ga ubangijin halitta ga baki ɗaya a ce ainihin ka zo kai masa shiri da kai da shirin dushi ya yi ku kaga ashe abin ba zai yiwu ba saboda kai ke cewa la yus'alu ba a tambayarsa li kamali qudratihi saboda kamalan qudrarsa wa izzati sultanihi da kuma bayanin wato ainihin mulkin sa alqahir wanda yake ainihin marinjayi wa kullu shay'in ghayruhu makhluqun la duk wani abu wanda ba Allah ba to halittar Allah ce wala ahada min makhluqatihi yas'aluhu babu wani daga cikin abubuwan halittarsa da zai iya tambaye sa amma ya fa'aluhu dangane da abin da yake aikatawa min izazin na daukakawa wani yazo ya ce Allah me yasa ka daukakawa ne me yasa ka bashi matsayi aw idlalin ko ya ce Allah me yasa ka kaskantawa ne wa hudan ko ya ce me yasa Allah ka shiryar da wani wa idlalin ko Allah me yasa ka batar da wani wa is'adin ko me yasa Allah ka sa wane ya ci nasara ya zama dan aljanna wa ishqa'in ko me yasa ka tsiya ta wane ya zama dan wuta ba wanda ya isa yi ma Allah wannan tambayar li'annahu rabbul maliku lil anaq domin Allah shine ubangiji wanda ya mallaki wuyayi wahum yus'alun su kuma ana tambayar su an af'alihim daga ainihin ayyukansu Allah subhanahu wata'ala yana cewa yawma yajma'u Allahu rusul ran da Allah zai tara manzanni ga baki ɗayansu ya ce ma za ujibtum da me aka karɓa muku da a wadda na tura ku da ita da me aka karɓa ƙalu la ilma lana su ce Allah ba mu da wani ilimi innaka anta allamul guyub Allah kai ne ka san abubuwa da suke ɓoye to a lokacin Allah subhanahu wata'ala zai keɓance annabi Isa alaihi salam ya isa na maryama kaza kaza kaza kaza kaza har ƙarshe Allah ya ce a anta qulta linnasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah malamai suka ce idan aka yi masa wannan tambayar duk sai gashin jikinsa ya yi fari kuma Allah ya san ba shi ce din ba amma domin a katse hanzarin wanda suka yi wannan ga wanda suka ce isa dan Allah ne ga annabi isa ga kuma Allah annabi isa Allah ce kai ka faɗa wa mutane cewa su zo su riƙe ka kai da mahaifiyarka abubuwan bauta bayan Allah to kaga a nan dole suke ɗori ruwa ya ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai ba zai yi in faɗi abin da bana da hujja ba kuma in na faɗi ma Allah ka sani to in an tambayi annabi isa an tutse shi an tambaye shi sai wa kuma mutum ya zace wa idan aka yi abubuwa za a bata a rububi wannan yaudarar kai ne wallahi wa'insu mutane hukuncin duniya suke wa lahira mutum ya ga cewa ya hau matsayi an ba shi dukiyoyin al'umma ya yi badan masa ya wuce kila misali in wata gwamnati ce ta wuce shi kenan sumul ba a bincika ba wata ma ta zo wata ma ta zo to sai ga to ai tunda haka abin yake ma shi lahira ma kila haka ake an ba mutum wani office principal din wata makaranta headmaster wata makaranta dean ko provost na wata makaranta dukiyoyin al'umma haƙƙin talakawa haƙƙin ɗalibai mutum ya rubuta suke a kansa an wuce sumul ba a yi komai ba to sai ga to ai lahira ma haka za a yi kawai shi da an zo a wuce wane mutum ai komai zare da abawa sai an yi filla-filla domin ma Allah subhanahu wata'ala ya nuna wato ainihin abubuwan ba da wasa ake ba Allah ke cewa yau mai yaba asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasu Allah sai ba su labarin abin da suka aikata wanda Allah ya kiyaye shi duk mutane sun manta Allah sai ya nu- soma nuna wa mutum ƙananan abubuwan da bai dauke su bakin komai ba mutum yana ganin abin da ya yi makila wannan ya kamata ma a yaba masa ma ko kuma ko ba a yi ba masa ba dai bai kamata a ce a yi challenging ɗinsa ba Allah sai ya ɗaga mutum shi a matsayin gingime mai laifi gobe alkiyama a ce ka ga laifin da kai a duniya amma dai mun yafe mashi a sake ɗago wani wanda kana ganin ba komai a nuna ma shi gingime mai a ce ka ga laifin da kai a duniya amma mun kyale ma shi mun yafe ma to kuma daga nan sai a kyale mutum akwai sauran wa'anda dama shi ma ya sanya tabkota shi da kansa manzo Allah ce murya ƙasa ƙasa zai ce Allah ai akwai wasu ni ma na san da su in dai wayannan wanda bai dauke su bakin komai ba an girmama su kuma an ce an yafe masa to wanda shi ma ya san laifin nefa manzo Allah yana faɗin wannan a bagiran hisaban yasira ba wanda Allah ya so ya masa kyakkyawan hisabi hisabi mai sauki shine za a fara zo masa da irin wannan ƙananan laifukan a nuna masa a nuna a ce da an yafe masa sai a kyale shi to shi da kansa zai ce Allah ai akwai kaza da kaza wallahi duk na san na yi su a ce to yanda muka suturce ka a duniya lahiran ma mun yafe ma Allah subhanahu wataala ya sa mana daga cikin wanda za a yi ba wannan amma muna maimaitawa banda haƙin bayin Allah wannan haƙin da yake tsakaninka da Allah mahalicci ne ma duk abin da ya shafi haƙin bayin Allah yana da nauyi yana da wahala Allah ya samu dace Allah subhanahu wata'ala yake cewa su bayi sai an tambaye su ga baki daya sai Allah ya ce أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah ya sake dai tambaya ga masu bautar waninsa ya ce amittakhadhu shin sun riƙa ne min dunihi koma da bayan Allah shine siwahu waninsa alihatan wa'yansu ababen bauta ya ce fihi istifhamu tawbih a cikin wannan akwai tambaya ta zargi to sai Allah ce qul hatu burhanakum ka ce da su ku kawo hujjojinku ala zalika a bisa bautan wani Allah wala sabila ilaihi babu kuma hanyar da za a iya kawo hujjan wato ainihin bauta ta halittin bauta ma wani Allah sai ya ce haza zikiru mamma'i wannan alƙur'ani gargaɗi ne na al'umman da take tare da ni shine min ummati daga al'ummata wa zikir huna al'ibada wato shine ibada ai at-tauhid shine wato tauhidi wa nafi sharikin anillahi da kuma kore wani abin bauta ainihin daga Allah ai ibadatu mamma'i min ummati wa millatuhum wannan bayani da nake muku shine ainihin gargadi ko ibada ko tauhidin wanda suke tare da ni amma da yawa malaman tafsiri suka ce haza qur'ani ake nufi ma'ana haza zikiru mamma'i wannan alƙur'anin a cikinsa duk wani gargaɗi da shari'ar mutane na take wa zikiru man ƙabli da ma annabawan da su gabace ne a cikinsu ku nuna man inda aka halatta a bauta ma wani Allah babu bal abin da yake ciki shine hani wa zikiru man ƙabli da kuma wato ainihin ambatan wanda suke kafina wa huwa aidan ibada mai tafsiri ce shine ibada ibada ta man qabli wanda suke kafin kafin zuwa na minar rusul na daga manzanni ma umamihim tare da al'ummatansu allazina tabauhum wanda suka bi su alal huda akan shari'a ai kutubullahi munazzala ma'ana littafan Allah wanda aka saukar sawa'un alqur'an wal injil wat taura wa gairiha da ko qur'ani ko linjila ko at-taura ko waninsu fi tauhidillahi sun zo da bayanin ta Allah bil uluhiyya wa rububiyya ta fuskan bauta da kuma ainihin rububiyya wala yaqulu ahadun min al anbiya babu wani daga cikin annabawa da zai fada wa atba'ihim da kuma biyansu annama Allahi ilahan cewa tare da Allah akwai wani abin bauta mimma qala haula kaman yanda su wa'antin mushrikan qurayshawa suka fada kenan duk al'ummatan da suka gabata babu wanda ya da cewa abota ma wani Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan a nu'budu Allah wa jitanibu tagut duk gabaki ɗaya annabawa sun haɗu akan tauhidi shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa mu jama'ar annabawa gabaki ɗaya kamar 'ya'yan magidanci ɗaya ne kowa da babarsa ma'ana duk mun haɗu akan tauhidi shari'a ce take zamowa daban-daban babu wani annabi da ya zo da halaccin abota tamu wani Allah ko a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bawan daga cikin bayan Allah ko mala'ika ne ko annabi ne babu wani annabin da ya zo da wannan shine yace ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka daga wancanan ka bal aktharuhum a'a mafi yawan mutane la ya'lamuna al-haqqa ba sa sanin gaskiya shine tauhidi limailihim ila tashrik domin karkata su zuwa ga ainihin yi ma Allah tarayya fahum mu'riduna saboda ka so kasance kullun aikin su shine wato ainihin kau da kai da juya baya anin nazari daga barin yin tunani al-musil ilaihi wanda zai kai zuwa ga ainihin kadaita Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Allah ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu aika ba kafin zuwan ka ya ma'aikin Allah illa rija min rasulin wato ainihin daga wani manzo ba mu aika wani manzo kafin kai ba yace il- wa- yace illa nuhi bin nuni wa kasar ha'i wa ƙuri'a bil ya'i wa fatahil ha bayani ya riga ya gabata yace illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun face kowanne sai an yi masa wahayi cewa babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda ku bautata mani ai wahiduni lalle ku kadaita ni da bauta kenan duk manzon da ya zo abin da yake zowa da shi kenan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kowanne manzo aka aika cewa ke abota ma Allah duk abin da zai kau da mutane daga bautar Allah to lallai ainihin a nisance shi Allah sai ya ci gaba da hikaito mana irin maganganun su sai suka ce وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ce wa ƙalu har yanzu dai mushrikai daga cikin larabawa sun faɗa sai ce wa hum khuza'a wa juhaina wa banu salima wa banu mulai wato wannan kabila da khuza'a da juhaina da banu salima da banu mulai su ne suka ce ittakhadha rahmanu walada ai Allah mai jin kai ya riƙi ɗa daga cikin mala'iku Allah sai ce subhana tsarki ya tabbatar masa bal ba haka lamari yake ba hum ibadun mukramun su mala'iku bayi ne ababen girmamawa da karramawa inda hu a wajensa wal ubudiyyatu tunafil wilada ita kuma bauta ai ta kore ainihin haihuwa ba zai yiwu a cewa ne wanda yake bawanka a ce ɗanka ba ne kamar yanda wani ɗanka a ce bawanka ne sai dai a ce bawanka ne ko a ce ɗanka ne kenan babu yadda za a yi a ce bawa ya taɓa zama ɗa shi sa mai tafsiri yake cewa ai bauta ta riga ta kore ainihin haihuwa su mala'ikun nan la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayan Allah a wajen zance ai la ya'tuna bi qawlihim ba sa zuwa da maganar su illa ba'a da qawlihi sai bayan fadar Allah subhanahu wata'ala wa hum bi amrihi ya'malun kuma su da umarninsa suke aiki ma'ana duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa shi suke aikatawa ba sa tsallake ainihin maganar Allah ga baki ɗaya tunda Allah da kansa ya zakkace su yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah abin da ya masu umarni kuma su duk abin da aka yi masu umarni shi suke aikatawa Allah ya ce ya alam ma bai na aidihim ya san abin da yake gaba gare su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su ai ma amilu Allah ya san abin da suka aikata a baya wa ma hum amilun da abin da za su aikata nan gaba duk Allah yana sane da wannan wala yashfa'una kuma su mala'ikun duk da cewa za su yi ceto to ba za su yi ceton ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya lamunce masa shine liman irtada ta'ala sai wanda Allah ya yarda da shi an yi lahu ya zama an yi ceto gare shi wahum kuma su mala'iku min khashiyatihi mushfiqun kenan mushfiquna min khashiyatihi masu jin tsoro ne da shiga taitayen su saboda jin tsoron Allah ai kha'ifuna masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ne ya inganta ainihin a hadithi idan Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin zai aiko da wahayin alkur'ani to gabaki ɗaya sama sai ta so majijjiga da motsi gabaki ɗaya sai a somar da mala'iku sai mala'ika jibril alaihi salam shine zai fara tashi a ba shi wahayi ya je ya faɗa manzo Allah sallam sai bayan ya dawo mala'iku ya ga suna tambaye juna ma za ƙala rabbuna a ce ƙalul haƙ shi ne Allah ke cewa hatta idza fuziya an qulubihim har sai lokacin da aka cire tsoro da razani daga cikin zukatansu su kansu ainihin suna jin tsoron Allah subhanahu wataala to in ya zama mala'ikan da zai iya murtsike duniya mala'ika ɗaya tal iya ka bashi dama zai iya murtsike duniyan nan gabaki ɗaya to amma a ce suna jin tsoron Allah sai mutum wanda yake dan abin tausayi a ce shi kuma baya jin tsoron Allah wannan wace irin halitta ce wannan wani irin tunani gare shi wato dan adam Allah ya masa baiwoyin da shi kadai ya san su kuma musamman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kaga mutum ya laifin yau ya na gobe ya na bara ya na bana ya na baɗi ya na baɗin baɗaɗa kuma yana nan Allah yana bashi lafiya da ci da sha kuma sai ya tuba kuma sai Allah ya fi masa su wutan al'umma mutum ɗaya ne zai yi laifi ƙarshe duk sai abin ya shafi kowa laifi ɗaya sai ga duk abu ya shafi kowa to amma mu yanzu mutum ya zama ya yi yau ya yi gobe kuma ana ta bijiran masa da tuba ga ta nan tubar Allah sai tallata yake da dare da rana Allah shirye yake Allah ke cewa inna Allah yabsutu yadahu li yatuba musii'ul layl wai bisa yadahu liyatubu musi'un nahar Allah yana shimfiɗa hannunsa da dare don masu laifin dare su tuba ya shimfiɗa hannunsa da safe domin masu laifin wuni su masu tuba kullum Allah shirye yake ka tuba sai ya gafarta maka to ashe kenan duk hanzari an riga an yanke shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa su mala'iku din nan wato kullum suna cikin jin tsoron Allah da kuma ainihin shiga taitayin su Allah sai ya ce ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين duk da tsawa- duk da matsayin mala'ikun nan da darajar su Allah sai ce wa man yaqul minhum duk wanda zai faɗa daga cikin su da a bisa kaddarawa wani daga cikin su zai ce inni ilahun min dunihi ya ce shi ma abin bauta, bauta ne koma da bayan Allah ai gairahu wato ya zama shi abin bauta ne banda Allah ai yanka na kowane ne daga cikin mala'iku da a ce ɗaya su zai wannan da'awar Allah ce fadhalika na jazihi jahannam to sai mun sakanka masa da wutar jahannama kazalika ai kama najazi mudda uluhiyya kamar yadda muke saka wa masu da'awar allantaka to kamar haka ne najazi zalimin muke saka wa azzalumai ayil mushrikin su ne mushrikai allazi nattakhadhu ghayra allahi ilahan wanda suka riki wani allah a matsayin abin bauta to amma saboda zamarwa ta shedan da cutarwa irin ta shedan sai ka samu wani abu da ake da sunan addini a ce wai har mutum ya kai matsayin allantaka wallahi akwai wannan ana yi an yi ajiye an yi a bara waccan yanzu ma ana yi gobe ma ana yi baɗi ma ana yi da sunan addini akwai wanda zai kai matsayin allantaka na faɗa muku nake jin a bara nan matashi ya same ni a masallacin nan saboda na yi magana akan wannan kalandar har gida ya je ya same ni nan ni ban san me kawo shi ba shikenan ya ware ni kita ya ji ina magana akan abin da ilimi na bai kai ba ni na ɗauka ma zai ce an yi masa yarfe sai ya nuna man kalandar har da shi ce shi ma Allah ne ga nan hanan dutse a nan dutse saboda kakka taɓa ɗauka cewa wannan wai wata aƙida ce da aka daina a da har yanzu akwai abin har ya kai a yi kalandan wato mutane da suka yi matsayin allantaka wasu sun kai matsayin ba sa yin sallah wai Allah ya ce wa abudu rabbaka ta ya atiye ka leƙin ka bautata ma ubangijin ka har sai ka zama shi ya zama kai wal iyazu billah wai shine yaqini akwai wanda sun kai wannan matsayin ba sa sallah to wai in yi sallar wa zai yi mawa tunda shine Allah wai dan adam mai kashi da fitsari shi yake da wannan tunanin kuma inda a ce an yi abin da sunan wato kaman tsafi ko uwar gona ko wani bagero ko wani abu duk da sauki to amma wai da sunan addini wai kuma na musulunci ake wannan abin mai wannan din wai addini ne lokacin da nake ce masa wannan hanyar bata ne sai na buga masa misali da malaman da ya yarda da su na ce suna hanya irin taka amma ba su yarda da wannan ba sai ce wannan duk munafukai ne ya ce ai suna da abin da suke koya wa mutum dole sai ya yarda ya zama allah sannan su fito da shi daga wannan to yanzu dan allah irin wannan a ce wai da sunan addini ake wani abin da musulunci wai kuma ka yi inkarin wannan shi ke wai ka yi inkarin wani abu wanda yake nazi da faɗa ba irin fentin da ba za a yi maka ba to muna fata masu wannan aƙidu Allah shirye da su Allah ya sa su gane cewa akan bata suke Allah ya sanya su daina wannan abubuwan su dawo akan daidai sai Allah subhanahu wataala ya ce
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allahu akbar surori na maka kullum za ka samu suna kiran mutane da tauhidi na rububiyya zuwa na uluhiyya wannan zunzurutun katafaren ayyukan Allah ne ke zanawa wanda ba wanda isa ya daga hannu ya ce ya yi su na sha faɗa cewa dan Allah ka jaraba wasu ayyuka da kai ka san ba kai kai ba ka buga a jarida ka ce kai kai aiki kaza wata jarida ma ta fito ka buga kai kai aiki kaza ka jira wata jarida ta uku ka gamarta ne to Allah ya sha faɗa ya nana ta shekaru shi yake kaza shi yake kaza har yanzu ba wanda ya sai fito ya ce a'a Allah ba kai kai wannan ba ni ne kaza ko ni da kai muka yi kaza Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru shin su kafare ba sa gani yace biwawin wa qur'a bitarkiha ibnu kathir ya karanta alam yaral ladina kafaru ba tare da wawun ba Allah ke tashin su kafirai ba su gani ba ba su sani ba annas samawati wal arda cewa sammai da ƙasai kana taratkan da sun kasance a manne anane ruwiya ad ibn abbas radiyallahu anhuma an rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda annal ma'ana cewa ma'ana kana tawahidan wato sun kasance abu ɗaya ne multazikan wanda yake a manne ihdahuma bil ukhra ɗaya tana nana da ɗaya ففصل الله بينهما الله سي رب تكاننسو ورفع السماء سي دغ سما حيث هي عند تكي ينزو وقر الارض كما يتبتر da ƙasa kama hiya kaman yanda take a halin yanzu Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan wannan athar din cewa an zo an tambayi Abdullahi dan Umar kun san Abdullahi dan Abbas yana daga cikin sigaru sahaba lokacin da manzon Allah ya wa Fatima kusan shekararsa goma sha uku amma duk da haka ana kiransa habrul umma saboda addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Allah fahimtar da shi addini ka sanar shi fasaran alqur'ani to ya kasance sai aka zo aka tambayi Abdullahi dan Umar dangane da abin da ya shafi me ake nufi da kana taratkan fafataqnahuma sai ya ishara ya ce aje a tambayi Abdullahi dan Abbas malamai suke cewa abin da yasa yana so ya jaraba iliminsa ne tunda shi abdullahi dan umar ya girme masa yana gaban sa nesa sosai shi abdullahi dan umar ya san ma'anar amma dan dai ya ji karin bayan daga abdullahi dan abbas wanda ya tambayar da ya je gun sai ya ce me faɗin allah maɗaukaki ya karanta masa wannan ayar ya ce eh sai ya faɗi abin da mai tafsiri ya rubuta to da ya koma faɗa wa abdullahi dan umar ya ce ai wancan kogi ne wanda yake alifin ba a ja da shi ka ji halin magabata sai ya jinjina masa bai ce hai mu muka koya masa ba kila tun da ya girbe shi da zai dan zubar da ranci sai ya jinjina masa ya ce ai wannan ba a ja da shi Allah subhanahu wataala ce fa fataqnahuma sai muka bude su ai ja'alna samaa sab'an sai muka sanya sama ta zama rufi bakwai wal arda mithlahunna ƙasa ma ta zama kwatankwacin ta ai fataqas samaa Allah sai ya wato ainihin ah, bubbude sama an kanat la tumtiru wato da ta kasance ba ta ruwa fa amtarat sai ta yi sama din sai ta yi ruwa din wafata ardu Allah kuma sai kyakkece ƙasa an kanat la tumbitu da ba ta tsirar da komai fa ambatat sai ta ci gaba da tsirar da komai min fataƙar rahim wato nan da aka ce fa fataƙana huma to an yi ishtiƙaƙi daga maganar larabawa suna cewa fataƙar rahim wato mahaifa ta buɗe ai ja'alahu ya ƙabar aluk wato a saka mahaifa ya zama tana karɓar sinadarin haihuwa ba da an kana ya bisan ba bayan da ta kasance ainihin busasshiya wallahu alam bi muradihi Allah dai shine mafi sani da manufarsa da wannan ɗin domin wasu abin da suka ɗauka wasu malaman tafsiri kana ta ratukan ɗin suka ce an ratuku shi ne ma'ana ta biyu shi ko mai tafsiri kun ga duk biyun ya ambata wasu suka ce an ratuku shi ne kawai suna na ne sai aka buɗe su aka yi sama da sama aka ba ƙasa yadda take wasu suka ce ratuku ɗin shi ne sama da bata ruwa ƙasa bata tsirar da tsirrai to sai Allah ya sa sama kuma ta ci gaba da zubar da ruwa ƙasa tana tsiro da ainihin tsirrai to mai tafsiri sai ya ambata ainihin dukan biyun to amma dai ƙarshe mai da ilimi zuwa ga Allah Allah shine mafi sani da wannan ɗin Allah ya ce waje alna min alma'i kuma sai muka samar ta hanyar ruwa annazili minas sama wanda yake sauka daga sama wannabi' da kuma wanda yake bubbugowa min al-ardi daga ƙasa Allah ce sai muka samar da kulla shay'in hay dukkan wani abu wanda yake rayayye min hayawanin na daga dabbobi wa nabatin da tsirrai wa gairihi da waninsa duk wani abu mai rai to ta hanyar ruwa yake rayuwa babu abin da isa ya rayu in babu ruwa eh waja'alna min alma'i mun samar ta hanyar ruwa kullu shay'in hay duk wani abu da yake ainihin mai rayuwa Allah sai afala yu'minun kenan yanzu ba za su yi imani ba bi tauhidi da kadaita ne ga wani abin da kuma sun san aikin Allah ne waja'alna fil ardi kun mun sanya a ban ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu shine ce ja- jibalan thawabit duwatsu wanda suke zaunannu tabbatattu an tami da bihim don katta motsi da su sannan waje alnafiha muka sanya a cikin su wannan duwatsu ɗin fijajen wasu hanyoyi shine masalik mashigai subulan a matsayin tafarkai shine yace badal wato kenan shi subulan badal ne na fijajen ɗin fijajen da subulan duk dai wato kusan hanyoyi sai dai aka ce fijajen wanda wato ɗan hanyoyi da suke tsakanin dutse da dutse ay turuqan nafidhatan wasi'a muka sanya hanyoyi masu zarcewa masu yalwa la'allahum yahtaduna ko za su shiryu ila maqasidihim ya zuwa manufofinsu fil asfar a cikin tafiye-tafiye wannan ma an san aikin Allah ne Allah shi ya samar da wannan duwatsu malamai suka ce duk dutsen da ka gani a kan ƙasa to kai masa takadirin kusa da za ka gani jikin benci ko kujera dan abin da yake waje shine dan kankani abin da aka luma a cikin ƙasa shine ninkin baninki duk duwatsu haka suke ga baki daya to ku duba Allah sai ya ce waje Allah fiya fijajan wato Qur'ani sai ya ambaci wasu abubuwan da na da ba za su iya hararuwa ba amanin su ga abun gashi nan aikace yanzu ka je irin kasashen larabawa ka ga yadda ake rarike dutse irin nafak je je ka irin saudiya sai ka ga an rarike dutse an yi hanya cikin dutse kusan kilomita daya wata ma ta fi kilomita kawai a cikin dutse kake tafiya dan adam ya rarike shi ya rarike ba a ije shi aka ɗauke shi gaba ɗaya ba amma an rarike shi dan adam Allah shi mu wannan baiwar ya samu masa hanyoyi ta ko'ina wajen Allah fiya fi jajan hanyoyi duk inda kake so ka je a duniya nan Allah ya sama maka ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ruwa ko ta duka ɗin sai ya ce waje alnas sama'a kuma sai muka sanya sama mithlaha a mithlahu wato ainihin a kwatankwacin a wajen sama a sakafan sai muka sanya sama ta zamo rufi ai mithlahu wato kwatankwacin shi rufi din fil buyuti idan mun kwatanta da gidaddaji mahfuzan kuma shi rufin abin kiyayewa anil wuqu'i daga ainihin faduwa don Allah ina ka taba ji an ce sama ta ruguzo ta dan bantaro ta dan fado tun da aka yi duniya Allah ya ce sakafan rufe mahafuzan abin kiyayewa kiyayewa ta bangarori da dama an kiyaye shi ba zai faɗo ba tun da mutum yake bai taɓa ji an ce an ga inda sama ta ɓalgace ana ainihin yi mata kwaskwarima ba ko fentin ta ya ƙoƙe ana ainihin sake mata fenti ba inda ɗan adam ya taɓa ganin haka ma babu ginin da ya isa ya kai shekaru goma ashirin a ce ainihin ba za a yi masa kwaskwarima ba dole sai an dan sake masa fenti inda ana so a ganshi da kyau amma tunda Allah ya sama haka take an tsare ta ba za ta faɗo ba ba ma wannan ba saboda kasaita kamar yadda ayoyi suka nuna ma sai da Allah ya so mai saman ma gaba ɗaya tukuna kafin ai kasar dan inda ƙasa aka soma ka ce to kila ita aka taka sai aka sa wasu filoli sai aka yi saman da ta tsaya sai aka cire filolin to sama aka so mai sai mai kuma to sannan Allah ya ta mahafuzan yadda wani kuma duk kwankwantar mutum bai isa ya je gare ta ba eh domin taurari da Allah subhanahu wataala yayi wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin Allah yayi masama ta kusa ado da taurari ga su kwalliya kuma ga su abin jifa ga shedani duk she- shedancin shedani bai isa ya tankari sama ya isa can ba idan ya je aka warwaro shi da wuta karshe in ya faɗo shi kenan to Allah ya tsare ta ta kowane bangare Allah sai ce wa hum an ayatiha su dangane da ayoyi dinnan na sama mina shamsi wato na daga ainihin rana wan- wal kamar da wata wan nujum da kuma ainihin taurari mu'riduna mutane sun riga sun kau da kai la yatafakkaruna fiha ba sa tunani a ciki fa ya'maluna ya zamo sun yi aiki fa ya'lamuna su san anna khaliqaha cewa mahalicin wannan abubuwa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala yake tawo a a- abin nan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyi kauniya na sama da ƙasa mutane suna ta shuɗe ba sa ɗaukar darasi in mutum ya kalli rana ya kalli wata ya kalli taurari tun da Allah ya su muke jin labari ba a taɓa ɗauke wuta ta rana sai dai idan husufi Allah ya kawo shi domin mutane su ɗauki darasi taurarin nan a ce diesel ɗin da ake ba su wuta ya ƙare ko ainihin a inda aka jono ana ba su wuta babu shi wata rana ga shi kenan wutar ta ƙare ko an ga wani kwai na tauraruwa ya faso ya faɗo ba a taɓa ganin wannan ba tun da Allah ya duniya to ashe wannan ya nuna aikin Allah ne kuma shine mai wannan kuma in ya zamo aikin Allah subhanahu wata'ala ya bambanta daga aikin dan adam to dole ne zatin Allah ya bambanta da duk- dukkan zawat kuma gabaki daya wannan alama ce ta cewa Allah mawadaci ne wadata mutlaka alama ce ta cewa Allah subhanahu wata'ala ya cancanci bauta saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan abin da muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da ya zama mun kuskure Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din ba insha Allah liman sai a mana addu'a